نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتابكوي قوات الرجب شكرة تدبو داد أربعين أكو هجرة من زنسيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة shine kuma ya dace da takwas ga watan biyu shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a ƙarshen namazij misalai da malam ya kawo mana kusan guda shida a wanda ya yi su a aikace Allah maɗaukakin sarki kuma taimake shi wajen fitar da shiɗanin aljanin da suka shiga jikin mutanen da aka kawo su ko kuma aka nemi da ya musu karatu to kamar yadda dai malam ya faɗa a cikin wancan babi cewa akwai wasu halaye da ya shuɗe ko ya wuce da yawa wanda ya yi ruƙiya kuma ba a samu nasara ba abin nufi ya yi yunkurin fitar da aljanu daga jikin mutane kuma abin bai yiwu ba wannan me yake nunawa shine ma ta sha'una illa ayya sha Allah yau abinda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama shi yake faruwa ba abinda kai kaso ba duk wanda zai yi san cewa ba karfinsa ba ne ba dabararsa ba ce ba kuma iyawarsa ba ce Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya ba shi nasara ya kuma ɗora shi akan shaɗanan aljanin da suka shiga jikin wancan mutum har ya samu damar iya fitar da su daga jikinsu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace yan uwayen zamu tashi at-turuqul muharramatu fi ikhrajil jinni hanyoyi na haramun wanda shari'a ta haramta wajen fitar da aljanu akwai wasu daga cikin hanyoyi da wasu mutane suke bi wajen fitar da aljanu wanda shari'a ba ta yarda da irin waɗannan hanyoyi ba saboda abin da suke cikinsu ko dai na haramci ko kuma na shirka wanda za mu zo mu ji insha Allahu ta'ala mala ya ce hanya ta farko ita ce tsariƙatu zari tsariƙatu zar in aka ce azar zan fassara mana shi sannan sai mu ba shi suna da hausa abinda ake nufi da shi shine haflatun raqisa tuqamu li tardi al-arwahi al-khabitha fi za'amihim ma'ana wani taro ne ko wani biki da ake shiryawa wanda za ka ga taron maza da mata yakan haɗa sannan akwai irin nau'i na kaɗe-kaɗe da ake a wannan taro da kuma irin nau'i na rawa da akan yi a wannan taro shi taron akan yi shi ne musamman don ƙoƙarin kora wasu aljanu mugaye daga jikin wasu da suka shiga jikinsu to irin wannan taron shi suke cewa azar da hausa kusan abin da za ka bashi suna wanda zai fi dacewa da shi kawai shine bori yawwa bori wanda kowa ya san ɗaya ne daga cikin al'adar malam bahaushe tun lokacin jahiliya akwai abin da ake cewa bori bori shine akan haɗu a kamar yadda na faɗa taro ne ake yinsa ko biki shi ma wani lokaci a yi yanke yanke ko abin da ya kama da haka wanda akwai nau'in irin kiɗan bori yadda ake da waka da sauransu wanda yake da aljanin zai fito ya zauna tsakiya akwai waɗanda suke gabatar da borin su za su hau borin sai su fitowa da mai aljani aljaninsa to kusan kowane irin nau'i na nahiya sukan yi irin nasu borin kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar da cewa asalin borin ma wasu suka ce ya samu asali ne daga nan yammacin afirka afirkan nan daga nan borin ya samu asali sannan ya tsallaka ya shiga irin su habasha ya shiga irin su sudan ya kuma tsallaka ya shiga irin su misira da sauran kasashen larabawa to amma dai asalin bori wasu daga cikin malaman kamar yadda suka faɗa wallahu ta'ala alama suka ce ya samu asali ne daga afirka to kusan yadda waɗancan suke yin nasu ba yadda waɗannan suke yin nasu ba kowanne akwai bambanci sai dai inda suka tarayya kowanne za ka ga biki ake shirya wani musamman to amma dai hanyar da ake bi ne wajen fitar da shedanin aljanin shine ta sha bamban to irin wannan hanya ayan uwa kai tsaye haramun ce addinin musulunci ya haramta ta malai ce laqad ahdatha nasu hafalatin malai ta hakika mutane sun farar da wasu irin tarurruka lam takum min da'abi salafin al-awwalina irin tarurrukan da basu kasance abubuwan da magabata magabata na farko suka sani ba ba abu ne da magabata na farko suka saba aikata shi ko suka san shi ba ولكنها من مبتدعات هذا الزمن ما هذا الزمن الذي راجت فيه المنكرات malaiti sai dai yana daga cikin abubuwan da yake kirkirarrun abubuwa bidi'o'i na wannan zamani wanda abubuwan kiminkarai suka yawa a cikinsa watsagat fihi madiyat sannan zamani ne da abubuwan more rayuwa su suke taka rawa wajen tantance ko kuma wajen mu'amalantar mutane malai ce walistimta'i bi kathirin min ash-shahawat irin tararraka ne da idan za a yi shi kuma zaka samu ana kokarin more sha'awowi na jiki wa man talakkama wa min wa min talakkumi hafalati zari al-afima allati tuqamu bi hujjati shifa'il mardi wa izalati ma alamma bihi min sar'in malai ce daga cikin mafiya munin abubuwan da suka kunshi irin wannan taro da ake yi na azar wanda ake wanda yake cike da saban Allah madaukakin sarki malai ce irin taron da ana shirya shi ne da hujjar warakar da marasa lafiya da kuma gusar da abin da shi mara lafiyan yake tattare da shi na bugun aljanu fa yuksuru fi hal fasadu sai ka samu taro ne da barna tana yin yawa a cikinsa wa yumha fi hal ihtisham zaka samu ana goge sanin ya kamata da kunya da aka san musulmi da ita to sai ka samu irin irin tararrakan duk babu saboda mata su fito suna rawa ko namiji yana rawa ko abin da yake kama da haka abubuwa ne da babu kunya a cikin su balle tsoron Allah wa yunfaqu fi sabiliha amwalun ta'ila malici zaka samu ana kashe dukiya mai yawa dukiya mai tsada ita ce ta'ila a irin wannan tararrakan ƙaliman sabbabat azmatun iktisadiyya wani ta irin tarurrukan da zaka ga suna haifar da matsaloli na tattalin arziki wanda duk wanda aka zo aka irin wannan taron to zaka samu sai an dan taba masa tattalin arzikinsa sai an karya shi tunda kuɗi ake kashewa da yawa musamman su irin nasu yadda malam zai mana bayani yadda ake yin sa za ku ji insha Allah ta'ala abu ne da idan abin ya biyo ta kanka aka yi maka to sai an taba tattalin arzikinka dan tatsa mutum ake su shedanan da suke shirya abubuwan za su tatse ka ne su wanke ka su karɓi abin da suka karɓa su kama gabansu malam ya ce wa masawi kulikiya da kuma munanan ɗabi'u da suke ɗauke a cikin irin wannan tarurruka wa mabar ijtima'iyya da kuma cutarwa ta zamantakewa malam ya ce wa kan min sarawatin obidat nawa ne daga cikin dukiyoyi masu yawa wanda aka ɓarnatar da su aka lalata su wa kam min usarin in hara bana'uha wa talasha izzuha nawa ne daga cikin iyalai shine usar jam'i ne na asirra iyalai ko family nawa ne daga cikin iyalai in hara bana'uha wanda ginin iyalin a ya rubta ya rubza ya fada wa talasha izzuha daukakar wannan iyalin ya lalace sakamakon irin waɗancan tarurruka da ake shiryawa وكم من أعراب حتكت من جراء هذه الحلفات الماجنة مالتي نولي دقا تكم متنتي نمتاني دقا كيكي تاشي أساكا مكون إرم أن تارركا مرسا كود أكي قدان روا sai malam zai mana bayani yadda tarurrukan yake shi a nasu bangaren a misra kenan ya suke yin nasu sai ce yalimul mardu bil mar'ati rashin lafiya idan ya tsananta ya takura wa wata mace sawa'un rashin lafiyar nan yana da alaka da aljanu ko ba shi da shi wata ma kanta ne ke ciwo an yi magani an yi magani ba a samu lafiya ba wata zazzabi ne wata kaza ne in dai suka fahimci cewa mace ba ta da lafiya tana fama da wata larura to fa ya'ti ilaiha shayatinun nisa sai a samu wasu shedanu daga cikin mataye shedanu daga cikin mataye na mutum ba na aljanu ba yawa ƴan uwanta mutane kenan amma sun haɗa kai da shedanu wajen shedancin a irin wancan al'amari da kuma shaidancin karɓar dukiya bilbatili sai su zo wajenta fayatta jirna bi akaliha sai su yi wasa da hankalinta wayu zayyununna laha su kawata mata cewa annama da haha sar'ul jinni sar'un min aljinni su ce mata abin da yake damun nan naki wannan cutar da aka yi magani ta kici ta cinyewa to ki sani wallahi ba komai bane bugun aljani ne sai su je su gaya mata kusan har yanzu akwai irin waɗannan shaɗanin matan wanda agent agent ne na bokaye suna bi gida gida su rinka janyo matayen mutane daga cikin gidaje wallahi suna kai sojan bokaye suna nan suna nan za su shiga da niyyar wani abu ne kai su wasu kuma suna da alaka da su to amma da dabara da wayo za su rinka gaya mata cewa akwai wani malami a waje kaza shi ya kaza shi ya kaza wancan ma da ba ta da lafiya shi ya mata abu kaza wancan ma ɗanta da ya kaza shi ya mata kaza wana ma da aka masa asiri shi ya karya haka za ta ta ruɗarta sai wannan miskiniya da take cikin gida ta gamsu da abin da wannan shaidani take gaya mata sannan da ƙarshe ta sa ta tambayi mijinta unguwa ta ɗauke ta ta kai ta mijinta bai sani ba ita ta je da ni a mata maganin wani abin da ke damunta ko yake damun ɗanta sai ta je kuma sai ta tarboka ne kuma galibi mata suna da tsoro idan ta je ta ga irin wannan ba ta iya cewa ba ta so ba idan zai ga mata mu aikin mun aka fara ta sai an gama idan kika daina zaki haukace ko zaki mutu ko abin da ya kama da haka kaga duk mutumin da aka ce masa zai haukace ko zai mutu da da wahala ya daidai ne irin waɗannan abubuwa wallahi sai barin kalura har yanzu akwai irin waɗannan mata suna nan maza ma akwai su da yawa yan uwa Allah suna nan agent ne na irin waɗannan bokaye ko kuma ba ejan bane shi yayi imani da abin saboda haka sai rinka rudadde bayan ɗaya na ɗaukar mutane na kai su kaji ana wani abu ya faru kaji an ce za a tafi za a tafi gari kaza za a je ƙauye kaza ba sai na ambaci suna ba za a tafi waje kaza za a tafi waje kaza da sauransu to duk irin waɗannan abubuwan a rinka la'akari da su a rinka hankali da su Allah subhanahu wata'ala ya samu dace malai ce sai su gaya mata cewa irin wannan abin da yake ya dame ta to shafar aljanu ce wa fi istita'ihinna ay yuzhibna hadha al-marb kuma su gaya mata cewa za su iya ɗauke mata ko su tafiyan mata da wannan ciwon da yake damata na aljanu in tana so za su yi mata magani ko kuma za su yi mata hanyar da za a yi mata magani fa yatlabna talabatin yu'izzu wujudaha sai su nemi wasu abubuwan nema da zai buwayi samunta ma'ana abubuwa masu ciwo abubuwa masu yawa na kashe kuɗi za su nema a wajenta za ki kawo kaza za ki kawo kaza malai ce wa yusqilu kahila zawjiha irin abubuwan da za su nauyaya kafaɗar mijinta ma'ana hatta mijinta sai ya girgiza wajen abubuwan da za a nema na tattalin arziki malaici za su nemi kulliyin ta'addadat anwa'uhu irin kayan adan da nau'insa a nau'i nau'i za su nema na kayan ado sai zinari za su yi ba da iri kaza zi azurfa kaza irin kayan adan da mata suke ji da shi masu tsada wacce mace sai ta je ta tara kudinta ta je ta siyo ta ajiye a matsayin kayan ado tana alfahari da kayanta to irin waɗannan mugayen shaidanin za su zo su ce in kina so a miki magani sai kin bada zinari ko kuma sai kin bada gwal ɗinki iri kaza to kuma sai ta ɗauko ta bayar saboda tana neman wata bukata mala ya ce wa minar da jaji wani lokaci kuma su ce a bada kaji wal khirafi al khirafi jam'i ne na al kharuf shine rago ina fata an fahimta saboda ka za a bada kaji da raguna asnafan nau'i nau'i wani lokaci sai a ce a ba da raguna farare pat wanda babu baki ko ɗaya a jikinsa guda uku sannan baki wulik wanda babu wata kalar sai baki guda uku sannan a ba da mai mix bari da baki guda uku shi ma ba tara ba kenan sai a ce su za a kai haka wallahi abin da ake yafi karfin haka idan in aka kalle ka da an kalle ka an ga kai alhaji ne to shikenan an san irin abin da za a yanka maka in kuma aka ga kai irin mu ne ya ku bayi shikenan sai a yanka maka abin da bai sai a ce kawo kaji amma idan aka ga kai ka zuwa katon mota da sauransu wasu raƙuma ma da shanu ake nema a wajensu wallahi raƙuma da shanu za a ce a kawo za a irin wannan aiki haka nan kajin ma sai a ce a kawo mai wake-wake ko a kawo mai wata kaza haka da sauransu nau'i nau'i sai a je a kai musu malai ce wa taratan ta ta'ala fi talbi fa tatlubu jumalan aw ijlan inda ma ta'anasu minhunna farwa malaici wani lokacin ma irin abin da za su nema ta ta'ala sukan wuce gona da iyaka sukan zama abubuwa ne masu tsada kwarai da gaske wani lokaci sai su nemi raƙuma wani lokaci kuma su nemi shanu shine jumalan ko au ijilan su nemi raƙuma ko kuma shanu yayin da suka fahimci akwai arziki a tattare da wanda suke tattaunawa ɗin da shi malici fa'iza uqimal haflu idan za a tsayar da irin wannan biki na bori da suke yi su yadda suke nasu shine yusamminal marida arusan shi mara lafiyar ko ita mara lafiyar za a ambace ta a matsayin amarya ko ango shine sunan da suke bawa mara lafiyar sai a ce to yanzu wane da za a yi wa wannan magani yanzu shine ya zama ango ويخلعن عليها من الثياب غالية الثمن قصيرة العجل قليلة الغناء saboda haka sai su sanya mata tufafi masu matuƙar tsada amma kuma wanda suke qasiratul ajal wanda ba sa dadewa wajen ana wajen amfani da su ba wanda za a dade ana amfani da su bane sannan qalilatul ghana ba ba kuma wani tana da karancin amfani ba wani amfani ta ba wani mai yawa bane amma sai tsada saboda haka sai a samu tufafi mai kyau mai tsada za a siya sai a sa ita wannan mara lafiyar ko kuma shi wannan mara lafiyar sun mayurki na haɗihi al'arusa aljamal awil fahal sannan sai a ɗora shi wannan mara lafiyar akan raƙumi ko kuma akan alfahal shine duk wani namiji mai ƙarfi daga cikin dabbobi in aka ce alfahal min al'ibil to raƙumin da yake namiji kuma babba meji ƙarfi haka na alfahal daga cikin doki shine wanda yake namiji kuma babba mai ƙarfi to ko dai a kawo doki namiji ko raƙumi namiji ko kuma ya yake da suna sa namiji ko wanda za a iya kawo sai a ɗora ita wannan mara lafiyar akan wannan raƙumin wa yuqiduna hawla hashumu sannan sai a kukkunna kendir a kewayenta kamar yadda kaga dai suna abubuwan su na angwanci haka za a sai a kukkunna kendir a kewayenta a kewaye ta da shi wa yadribna bidufufi sannan sai su rinka baga ganguna eh a rinka baga ganguna addufu galibi aka ce addufu shine kamar mandiri shine addufu to sai su rinka baga irin waɗannan abubuwan na kiɗa kaɗe kaɗe a wa yasihna bil aghani allati tastahwi al afida su rinka rera waƙoƙin da suke rudar da zuciya suke tafiyar da hankali a rinka rera waƙoƙi irin nasu waƙoƙin da suke rerawa wa hunalika ya'tari al maribatu hadhihi al ibtihaj min athari ad dufufi wal ghina to daga nan ne mara lafiyar sai tasirin wannan kiɗan da ake yi da wannan adan da aka yi masa sai sa shi farin ciki da annashuwa wancan rashin lafiya da yake cikinta sai ya fara manta ta galibi idan abu ya damu mutum mutum ya shiga cikin kunci idan wani abu na farin ciki ya zo masa sai ya ga abin bakin cikin ya bashi galibi dan adam yana da irin wannan ɗabi'ar ko rashin lafiya ce wata rashin lafiyar idan kana ciki da zarar an zo an maka wani albashir mai kyau sai ka ji ka warke akan samu irin wannan al'amari yanzu mutum yana cikin wata rashin lafiya sai a zo a ce masa an masa almashi da wasu kuɗi mai yawa tunda mutane sun fa gane kuɗi yanzu sosai idan aka ce an ba mutum kuɗi mai yawa sai ga ya tashi ya ta lissafi ya ta lissafi da yana kwance yana nishi ana san yana yawwa amma da an ce to yanzu ga wata miliyan ɗaya ga ta shigo maka sai mutum ya tashi fara lissafi yanzu dubu ɗari zai yi kaza da ita hamsin zai yi kaza talatin zai yi kaza da sauransu idan rashin lafiyar yanzu ya manta da ita to galibi haka suke yi wannan kiɗan da ake yi da waƙe-waƙen sai wani mara lafiyan can sai ya fara manta da rashin lafiyarsa sai ya shiga cikin halin farin ciki malai ce wata dubu fi jismiha nishatul farhi bi hadhal maharajan al'azim saboda haka sai tasirin farin cikin nan ya rinka yawo a jikinsa saboda wannan babban taron da aka shirya malai ce walakinnaha sai dai bayan duk sun gama wancan din kuma an sauke shi daga kan doki ko an sauke shi da kan raƙumi yanzu ta fita daga amarya ko kuma ya fita daga ango ba da burhatin min zaman bayan dan wani lokaci ya udu ilaiha almarbu kuma sai rashin lafiya ya dawo mata eh sai rashin lafiya daman tafiyar rashin lafiyar ba ta Allah da annabi bace to bayan an gama wannan taron kuma sai rashin lafiya kuma ta iya dawowa bayan wani lokaci fa yatadarraju ifrituha fi talabati sai waɗannan shedanin aljanin su ci gaba da neman abubuwan hannunta yanzu to tunda rashin lafiya ta dawo sai an ƙara kawo kaza yanzu muna buƙatar kaza bayan duk waɗansu abubuwan da aka karɓa daga farko sai a ci gaba da karɓa malaita ta idza ma khawal baitu har sai sun lura da cewa sun tsiya ta gidansu shine khawa ya kasance abun khalin min shay ya kasance babu komai duk abubuwan da za a iya dan kama siyar da ake da shi a gidan duk an kame an siyar an zo an kawo bokaye da yan tsubbu wani fada ma fil jaibi duk abin da ke cikin aljihu abin da za a iya sawa a ɗauko a bayar shi ma ya ƙare babu qabal maridu nahbahu wa taraka al'uyun wa taraka al'uyuna damiya sannan shi kuma lafiya da ƙarshe kuma sai shi kenan sai ya cika sai ya mutu wata rakal uyuna damiya ya bar idanuwan mutane cike da ƙwalla damin aka ce damiya shine irin raunin da ake jiwa mutum kaga jini ya taru a waje amma jinin bai fito ba e za ga aka daki mutum wani lokaci sai ga alamun jini a wajen amma jinin bai fashe ya fito ba to shine suke ce masa damiya to ba'ana za su bar idanuwan yan uwa da abokan arziki cike da kwalla suna cikin takaici mala ce wa diyaru balaqi'u haka nan za su bar gidaje shi ma fanko babu komai a cikin gidajen shine balaqi' sai mala ce wasa da alqa'il tabbas mutumin da ya rera wannan wakar yayi gaskiya wata waka ce shine da yace salafatun tashqibihin nadaru al'ursu wal ma'tamu thumma zaru yace abubuwa guda uku ku sani gida yana tsiya cewa da su duk arzikin gida idan za irin waɗannan abubuwan su galibi a wajen su to gida yakan shiga wani hali na masharsar tattalin arziki sakamakon yin ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku na farko sai ce al'ursu shine biki biki irin nasu yadda suke tunda biki ne da ake kashe kuɗi ba na wasa ba kusan mu ma bukukuwan mu sun fara zama irin waɗannan bukukuwa biki ya zama yanzu duk lokacin da mutum biki ya taso masa ya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin wallahi kuwa ba namijin ba mace za a yi abin arziki a rayu sunnan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai ga mutum wallahi kullun hankalinsa a tashe yake mahaifin yarinyar da mahaifiyarta hankalinsa a tashe ya za a yi kayan ɗaki shi ma wancan miskinin angon yana dan bubbugawa ya za a yi haɗa lefe kullum yana cikin tashin hankali an mai da abin ya zamta wani iri kowa yana so amma kuma yana ja baya kowa yana so amma yana ja baya wallahi kuwa duk an mai da abin wani iri daga lokacin da aka ce yaro ya fara neman aure zuwa lokacin da zai aure haka yaro da kiba sai ga ya zagi ya rami ya dan wuya me zafi haka saboda Allah sunnan manzon Allah ce fa sallallahu alaihi wa sallam tun annabi ce tsira da aminci tsara tabbata lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine yafi kowa girma da daraja da matsayi da makami a wajen Allah madaukakin sarki lokacin da zai aurar da Isa na Fatima sayyidatu nisa'il alamina shugaban matan duniya gaba daya ga sayyidina Ali kowa ya san waye sayyidina Ali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce je ka kawo sadaki sayyidina Ali ba shi da komai a lokacin sadaki kawai aka ce kawo sai ba shi da komai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ina silkenka ya ce gashe ce to je ka sai ka kawo shi ya je ya tsira ya kawo a matsayin sadaki shi kenan aka daura auren auren nan na faɗi mabi albarka bayan uwajen Allah to me aka kashe wanne iban santa aka kama aka yi tasu a wajen wanne DJ aka ɗauko to amma saboda Allah yanzu duk a zo a halar da mutane aure ya zama wani abin tashin hankali wallahi in uwa wannan al'amari ya kamata daidai kuma mu fara gyarawa Allah mu fara gyarawa amma abin yayi yawa yayi ku tambayi matasa su sun san sun san abin da ake ciki Allah ka ji namiji ka ji magidanci an sa auren yarsa ba so ne ba yana so ya kautar da ita daga gabansa yana so ta shiga ɗakin mijinta amma da an zo sai ya ce na ƙara wata biyu na ƙara wata uku dan Allah ba haka bane yan uwa me yasa ke wannan ƙara-ƙarar babu kayan ɗaki babu kayan ɗaki sai an je an yi gado na dubu ɗari da hamsin an yi kabe an so kayan kicin an yi kaza an yi kaza an yi kaza duka sai an zo an aje kuma wani shi zai yi wani yana da mata guda biyar ƴaƴansa mata biyar a gidansa dai yana kallon su gasa bari ka sauƙaƙa wa kanmu bari ka sauƙaƙa wa kanmu Allah madaukakin sarki ya samu dace to kun ga abin da wannan mawaƙin ya faɗa ba a ba a wajensa bane kaɗai mu ma abin yanzu ya shafe mu ya shafe mu yace salafatun tashki bihin naddaru al'ursu aure wal ma'atamu al ma'atamu shine irin bikin da ake in za a bin nagawa ko na zaman makoki da sauransu su suna ɗauka abin da da abin nan kwarai da gaske mu alhamdulillah dai abin bai yawa sosai da sosai ba ba a wani biki na bin nagawa sai dai kuma wajen zaman makoki shi ma ana dan kashe kuɗi gaskiya yanzu wasu gidajen gidajen masu hali ne daga lokacin da za a yi zaman makoki kwana uku nan da za a yi irin abubuwan da za a ci da abin da za a kashe sai ga ji lissafi ake na wasu dubu ruwa da sauransu don kullum sai an girka abinci an fito da kaji da mai da sauransu wasu ma shi sa suke zuwa wajen su tare kwana uku nan ba sa tafiya kwarai da gaske Allah da inda aka ce an yi mutuwa gidan masu hali akwai wanda an yi zai zauna to shi kenan sai an yi uku eh sai an yi uku irin su ne masu cewa Allah mai ta mana to ba dole mutum ya ce Allah mai ta ba ba zai ci irin wannan ba ba zai ci irin wannan ba sai an yi irin wannan mutuwar to sai ce Allah mai ta musu to irin waɗannan abubuwan su ma suna ɗauka sai yanzu misali kun ga duk da ba musulmi bane irin abokan zaman mu a kiristoci ko wanda suke da wata al'adar idan aka yi musu mutuwa kun ga ai mutum sai aje gawarsa ta wajen wata guda a ɗakin aje gawa bai ba abin ta saboda sai an tara kuɗi sosai sai an tara kuɗi sosai ake wannan birin ceremony din za a zo a tara kashe kuɗi da sauransu to irin waɗannan abubuwan su abubuwan da suke tsaya ta gida sai abu na uku sai malai ce sun mazzaru sannan sai irin wannan taron shine taron bori da ake shi ma yana tsaya ta gida a inji wancan mawaki malai ce walaita al'amur ya kifu inda hazal hajj ya ce to ina ma al'amarin ya tsaya a wannan haddi ne kadai iya abin da suke kenan bal minan nisa'i malai ce amma za ka samu daga cikin mataye mai yadda khizna hadhihi hafla akwai wanda suke ɗaukar irin wannan tarurruka li agrabin ghairi sharifa da wasu manufofin ma marasa kyau manufofin da kwata-kwata ba su da kyau yajtami'un nisa'u war rijalu sirran wa jaharan mataye ne da maza za su zo su taru da niyyar irin wannan taro a ɓoye wani lokaci wani lokacin kuma a bayyane listimta bi shahawati wa kathirin min lazzati dan kawai su jiyar da daɗin sha'awar jikinsu kawai abin da yasa suke suke irin wannan tarurrukan kenan a zo a yi fasikanci a abubuwan da basu dace ba Allah ya fi zalika yakunu al masabu a'zam fa ya lillahi min al ifki wa tadlil malai ce to a irin wannan lokacin za ka samu masifa ta fi girma mala ya ce wannan wani irin masifa ce wannan irin kuma kirkirar karya ne da mutane suke wa kansu mala ya ce in ta ha maganar da aka ɗauko daga kashfu sitar ta ƙare a nan wajen sai mala ya ce ƙultu sai na ce wa hazihi tsariƙatun muharramatun bila adana raibin ya ce wannan hanyar da muka ambata ko shakka babu hanya ce ta haramun babu kokonto ko shakka a kanta yan uwa za ku ga alhamdulillah kamar yadda na faɗa a wani lokaci cewa yanzu irin wannan tarurruka da ake yi na bauri alhamdulillah ya yi sauƙi a ƙasar hausa gaskiya an samu sauƙi in ka kwatanta shekara 25 da suka wuce a baya ko bayan bayan haka za ga abubuwa ne da ana yawan yin su yadda kaga ana haɗa wa'azuzzuka a je nan unguwar a gabatar a je nan unguwar a gabatar haka ake haɗa tarurrukan bori idan aka yi a nan unguwar sai a ta unguwar na'am girka kwarai ana yin girka za a yi wani girka shi ne tabbas to yanzu alhamdulillah za a ga abubuwan gaskiya shigowar sunna da yaduwarta ya sa abin da ya yi sauki gaskiya ko ana yi za a ga sai dai ƙauyuka ƙauyuka aka fi amma cikin gari gaskiya da wahala ka samu inda wani je da za a yi irin waɗannan tarurruka alhamdulillah ala zalika mala ce hanya ta bi tsarikatul istirba shine hanyar neman yardar da aljani ita ce hanya ta biyu da ake bi wajen cire aljani wa fi hadhihi tariqati malaita irin wannan hanyar yaqumu almu'alij mai magani zai tsaya bistirda'il jinni sari wajen ya ga ya yarda da shi aljanin da ya shiga jikin mutumin da za a yi wa magani fayulabbi lahu jami'a talabatihi sai ya amsa dukkanin abin da shi shedanin aljanin ya nema fa ahyanan yatlubu minhu ذبح حيوان أو لبس ذهب أو شرب دخان أو غيرها من الأمور المحرمة ما ليتي wani lokaci shi ɗan aljinin zai ce in ana so ya fita daga cikin wannan bawan Allah to akwai sharaɗin da zai sa ko dai ya sanya zinari zoben zinari ko sarƙar zinari ko wani abu na zinari wanda a cikin ƙa'ida ta shari'a musulunci haramun ne namiji ya sa mai zinari haramun ne namiji ya sa zinari ko kuma ya ce sai an yanka wata dabba ko ya ce sai namiji ya sha taba ya ce ko mara lafiyar sai ya sha taba sannan zai fita daga jikinsa ko wasu abubuwa wato galibi irin wannan za ku ga hatta wasu daga cikin masu rukiya suna yin wannan kuskuren idan za su fitar da aljani sai aljani ya rinka sanya musu wasu sharɗa ya ce shi ba zai fita ba sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza to malam yi mana bayanin irin wannan a baya idan sharaɗin da shaidanin aljani ya sa ka duba ka bai shaɓa wa addinin musulunci ba sai ka ce za a yi wannan sharaɗin amma ba saboda kai ba saboda daman shari'a ta ce a yi in ko ya saɓa addinin musulunci nan take ka ce masa ba za a yi ba ba za a yi ba shikenan kuma dole sai ya fita in ba haka ba sai ka ci gaba da karatun alkur'ani ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki to suna iya bujiro da abubuwan na saban Allah ne wani lokacin sai su ce sai sai mara lafiyan ya daina sallah tsawon kwana uku sannan za su fita sai wasu ce to ai din da dai lafiya ake nema shi kenan ya daina din dai kwana uku in ta wuce sai ya rama wannan haramun ne in ya mutu kaman kwana uku ba yana cikin halin daina sallah da umarnin wa ya daina sallah da umarnin shaidanin aljani kuma sai ya mutu me zai je ga Allah kenan subhanahu wataala babu wata hujja saboda ka babu wani sharadi da shaidanin aljani zai faɗa na saban Allah da za a masa biyayya in ya faɗa ba za a yi masa biyayya akai ba mala yace aw ghairiha aw ghairaha ko wasu daga cikin sharadin da suka ambata min al-umuri al-muharrama daga cikin al'amuran da suke haramun ne sai mala yace wa qad ra'aytu hadha kaseeran mala yace ni da kaina naga irin wadannan abubuwan da yawa da suka faru wanda shedan arjini sukan bada sharadai kuma masu maganin su amsa musu ce babu komai wa sababu hurma wa sababu hurmati hadhihi at-tariqa wallahu a'lamu iddatu umur mala yace dalilin da yasa irin wannan hanya ta zamto haramun wajen fitar da aljani Allah shi ne masani sai ma ce ta haramta ne saboda abubuwa masu zuwa kamar haka na farko i'anatu zalimi ala zulmihi taimakon azzalimi ne akan zaluncin da yake yi wannan shedanin aljini da ya shiga jikin wannan mutumin asali shiga sa jikin sa zalunci ne saboda haka zalunci ne azzalimi ne shi kuma yana zalunci sai aka taimake shi akan zaluncin da yake yi sai aka gaya masa cewa ya bada shar'i za a bi domin ya daina zalunci to wannan taimakon sa ake ba a kuma taimakon azzalimi akan zaluncinsa abinda annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi unsur akhaka zaliman aw mazluman yawa a taimaki wanda yake azzalimi ko kuma wanda aka zalunta shi wanda wanda yake azzalimi taimakon sa shine a hana shi me zaluncin ba a taimaka masa wajen ci gaba da zaluncin ba malai yace na biyu ta'atul jinni fi ma'asiyati llahi na biyu akwai yi wa aljani da'a cikin abin da yake saban Allah ne ka rajulin ka rajulin yalbasu zahaban kamar a samu mutum namiji yana sanye da zinari da sharaɗin aljini kuma wa ya sharabu dukhanan ko kuma ya ce dole sai ya sha taba duk wannan saban Allah ne aw ma sha ba zalika ko abin da yake kama da haka malai ce na uku talbiyatu hadhihi ragabat amsa irin waɗannan buƙatu na shi shedanin aljani tazidul jinniya tughyanan wa kufran wa utuwan wa tamarrudan yana ƙara wa shi shaɗanin ɗagawa da kafirci da jiji da kai da taurin kai zai ga ashe ma ya isa ashe ma ya isa ya ce ayi ayi to irin wannan kuma malai cewa galiban ma yankusul jinni wa ahadahu ma'ahu irin wannan galibi kuma shaɗanin sai duk kun amsa abin da yake so kuma sai ya saba alƙawarin da kuka da shi ba zai bu ba ku yi kaza ku yi kaza zan fita sai kun gama yin naku gaba ɗaya kun saba wa Allah kun yi abin da Allah subhanahu wataala baya so shi kuma kawai shi kuma gaba ɗaya sai ya saba muku alƙawari sai ya ki fita saboda dama ya san tun da kuka yi masa biyayya to ba kuma cancanta ya tsaya muku biyayya ba shi bale ce wa yu'awidu wa yu'awidu al-marid marratin wa marratin sai ya rinka dawo mara lafiyar lokaci zuwa lokaci duk lokacin da ya dawo sai ya sa sharadi duk lokacin da ya dawo sai ya sa sharadi saboda ya sako ne masa biyayya bale ce tariqatul isti'anati hanya ta uku ita ce hanyar neman taimakon aljani wannan hanyar yardar da aljani wannan kuma hanyar neman taimakon aljani wa hadhihi tariqatu ita wannan hanya ta uku la yaqumu biha illa sahir galibi babu wanda yake tsayawa wajen aikata irin wannan hanyar sai mutumin da yake boka ko matsafi ko dan duba fa yasta'inu bil jinni alladhi yakhdimuhu sai ne nemi taimako da aljanin da yake masa hidima kamar yadda muka sha bayani a baya duk boka in dai boka ne na gaskiya ka same shi yana da aljanin da yake aiki da shi to wannan aljanin da yake aiki da shi shi zai nemi taimakonsa akan ya fitar da aljanin da ke jikin wanda aka kawo masa don ya fitar da shi malice listi khirajil jinni sari lil maridi dan ya fitar da aljanin da ya buge shi mara lafiya fa ahyanan wani lokaci ya kunu jinni sahiri sai ka samu aljanin da shi boka yake aiki da shi aljanin bokan abu mafi rauni ne yana da rauni akan wanda ya shiga jikin wancan din saboda haka fala yastati'u ba zai iya fitar da shi wanda yake jikin wancan din ba wa ahyanan lokaci kuma ya kunu aqwa sai ya samu ya fi karfin wanda yake jikin shi mara lafiyar fa yastati'u sai iya fitar da shi hakan ta kan faru idan aljanin da boka yake aiki da shi ya fi karfin aljanin da ya shiga jikin mara lafiyar to sai ya fitar da shi idan kuma aljanin da yake jikin da yake jikin mara lafiyan ya fi karfin shi wanda boka yake ake da shi to bai isa ya fitar da shi ba so haka dole ya haƙura ya kyale shi mala yace wa qad qaddamna asbaba tahrim al-isti'anati bil jinni mala yace mun riga mun gabatar da haramcin da ke cikin neman taimako da aljani tun a a fasalukan da suka wuce a baya insha Allah ta'ala za mu tsaya akan wannan hanya ta hudu sai sati mai zuwa kuma za mu tashi akan hanya ta biyar abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah